أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو قال رحمه الله ما لم يقمت الفريداء يتقبل التواء فحرول إلهما تسلم من الرداء ولا تلتفت لنسبة أو مزية وكم من أخ سدده نسبة جده وتعليم علم سار من أهل جرتي تياكي دنوا فحرول كي غوغاوا إلهي ما هو زوا غور من شوت الجاني زوا غي إياكي وإياك شوت الجاني ماذا تسلم إن كي زود سوري ذاك قبط من الرضا لغا هلكا ولا تلتفت كركدن غوي والين سبتين ga wata nasibar ka kai dan wane ne jikan wane ne au maziyatin karka dinga waiwaya zuwa ga wata daraja da kake da ita ko mukami ko mulki ko wani abu da Allah ya baka karka dinga kallon sa maza maza ka zo ka zo dan shiwon jari fa kam min akhin da yawa dan uwa saddatuhu nisbatu jaddihi nisbar kakansa ita ce ta hana shi ya zo ya sallama shi wata jani shi dan wane ne jikan wane ne ya zai zo kuma ya sallama shi wata jani wata alimu ilmin da yawa kuma wani almajirai da yake da su suke karatu a wurinsa yake karantar da su wurare daban-daban a garuruwa daban-daban a kasashe daban-daban wani shi kuma wannan shine ya zama hijabinsa yake zuwa ya sallama shi wata jani sara har sai ka ga ya zama min ahali girrati daga waɗanda suke ma'abota kishi da shaudar jani wa iza alimta ayyuhal ahu as-sadiqu ya kai wannan dan uwa mai gaskiya in wal habibul wamiqu ya kai wannan masoyi in ka san mai zurfawa a soyayya idan ka san ma marra irin abin da muka faɗa na falalar dariƙa shaudar jani da baiwa da Allah ya ba shi jani in ka san haka to fa harwil maza maza min al harwalati in baka san wanda yake cewa harwala ba al isra'u bil mashi sauri a tafiya au bain al adu wal mashi ko kuma a tsakanin gudu da tafiya shi ake cewa harwala to maza maza ne ka taho ka sheko da sauri ilahi ma hu zuwa ga himar shehun tijjani iyakar shehun tijjani walhima bilkasar ka'ila wa yumallu abinda ake cewa hima ma humiya min shay'in abinda ake kiyayewa daga wani abu shine hima idan ka zo zan shi tijani ta salab zaka kubuta min rana daga halaka ai halak ai halak wato hulak wa kullu man alayhi ma radiyallahu anhu wa nabi amin duk wanda ya shiga cikin iyaka ta shi jan Allah yadda da shi yadda da mu da shi saboda shi faqad amina ya amince fi duniya wa ukhrahu a duniyarsa da da lahirarsa ya zama amintacce min kulli ma yasu'uhu ya min kulli ma yasu'u muhayyahu zai amince da duk wani abu da zai zo ya bata masa fuska ya bata masa rai ya ci masa mutum ya ci fuskarsa wa fadha ya rabota kumbinil maulahu da samun abin burinsa bi mahdi fadli maulahu saboda tsantsan falala Allah duk wanda ya zo wurinsa to zai aminta daga wannan abin zai samu abin da ke nema rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa bi rabbikum fa amanna ya ubangijinmu mun ji wani mai kira da yake kiran mutane zuwa ga imani mun ba da gaskiya abin da yake faɗa ku ba da gaskiya da ubangijin ku fa amanna mun ba da gaskiya da shi wannan mai kira al'ayata ya zo cikin rimahu ya ce wa qad akhbarani ba'd man laqiyahu radiyallahu anhu wa amma bihi amin wasu daga wanda suka gamu da shi tijani ya ba labarin jim'in rimahu annahu lamma tanazzala ila ifadatil khalqi lokacin da shehu tijani kuma yazo ya kafa kansa dan ya fa'idar da mutane ba'da ma akhbarahu sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah ya bashi wannan izini yaje ya ci gaba da shirya halitta illa ba'da qawlihi ma tanazzala wato shehu tijani bai kafa kansa ya fara ibara ya fara fa'idantar da mutane bayan manzo Allah ya ya bashi labari illa ba'da qawlihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah ya ce wa annabi in kuntu baban li najati kulli asin musrifin ala nafsihi ta'allaqa bi fa na'am ya rasulullahi ka ce in je in ci gaba da shirye da mutane to in dai ni zan zama wato kofa ce ta tsirar duk wanda yake mai saban Allah mai zarcewa da zanubai a kansa in ya zo ya ta da ni wato zai zai tsira to fana am to zan fara ko zan ci gaba da fa'idantar da halitta in dai na samu wannan abu duk wanda ya rataye da ni zai tsira wa illa idan ko mai zunubi ya zo rataye da ni ba zai samu tsira ba fa ayyu fadlin li to wata falala nake da ita فقال صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يتري شو الجنة أنت باب لنجاة كل آس تعلق بك كي قوبا تي تسيرا قدوان من سعبان الله دي دورا تي لكي وهنا إذن تلي جوانا دقاء النبي طابت نفسه لذلك سيرا سيدائي شكنا سيكفد فائدة دارتا ولأبي مهدي رضي الله عنه عن نبيه آمين وأن مالبي شيئا وأن واقع inda yake cewa ya manta hayyara fi mahamihi amrihi tabgil huda wal amna tula zamani in kunta ta'amal للسعادة والمنى والعز والإقبال دون تواني ومنال غاية كل قصد عاجلا فأمد إلى المولى العظيم الشان شيخ مشايه بحر كل حقيقة ودقيقة أعيت نهى الأذهان نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون طود السر والإعلان ختم الولاية طودها ومناطها قطب العوالم جوثها التجاني الأروة الوثقى التي من نالها نال السعادة وارتقى في العاني yi wannan waƙa ta ya manta hayyara ya wanda ya gigice fi mahamihi amrihi cikin dazuzzuka na lamarinsa tabgil huda shin kana neman shari'a wal amna kana neman aminci a duniya da lahira dole zamani tsawon zamani in kunta ya kai wanda ya gigice na in ka zama ta'amallin sa'adati kana buri na arziki na duniya da lahira wal muna kana da burin ka samu burin ka wal izzi ko kana so ka buwaya wal iqbali ko kana so ka samu fuskanta a wurin mutane su fuskanto ka duna tawani ba tare da wani jinkiri ba wa manali gayati kulli qasan in kana so ka samu matukar dukkan abin da kake nufi ajilan anan duniya fa amid maza ka je ka dogara ilal maula zuwa ga ubangiji al'azimi sha'ani mai girman sha'ani sai kuma daga nan ya ce maka shehu shuyuhi ka je wajen shehun shehunai baru kulle haƙiƙatin shine kogin dukkan haƙiƙa wada ƙiƙatin shine kogin dukkan abubuwa zurfafa a ayat daƙiƙar da ta gajiyar da nuhal azhani hankalin duk wani hankali najulun rasuli ɗa ne na manzan Allah zaɓaɓɓe wa halifatun fil kauni shi ne halifar manzan Allah a cikin halatta ɓaudu sirri wato sirri wanda sirrinsa ya zama ya tabbata wani ilani ya tabbata a ɓoye wani ilani da bayyane hatimul wilayati shine cikamukin wali taka ɗauduha shine matabbatarta wa manaɓuha shine abin da aka cuɗanya ta da shi ƙutubul awali wannan baka san waye ba shine kudubin alam gaba daya gausu hattijani shine gausun alam shaykh ahmad tijani al-urwat al-wuthqa shine igiya mai karfi allati manna laha igiyar da wanda ya same ta nala sa'adata ya samu arziki na duniya da lahira warta qafil ani zai kuma hawa nan take sun makala sannan ya ci gaba da cewa dai a wannan waƙoƙi da ya yi huwa bil guyubi munabba'un fi sirrihi kahful amani wa gunyatul lahfani shi abin ba wa labari ne huwa bil guyubi munabba'un fi sirrihi an ba shi labarin abubuwa na gaiba a cikin sirrinsa kahful anami shine kogo amani na aminci wa gunyatul lahfani shine wata wato wadatuwa ta dukkan wani mai bakin ciki in ya same shi ya wadata daga dukkan bakin ciki wala kan tafid kai gaugawa ka zo wajen shoja ne karka dinga waiwaye ka gani ko a linis batin dan kai dan wane ne ko jikan wane ne bi kasrin nuni wa dhammiha nisbatun wa nusbatun al qarabatu aw fil aba'i khasatan li nisbatin wato qaraba ta iyaye ka gani ko tasudduka anil ahmadiyya al muhammadiyya karka dogara da wannan nisba ta haka ta tsare ka gaban wannan tsare shiga wannan tsarika aw maziyatin ko ko a kan da wata daraja fadilatin ka ilmin wa salahin kai malami ne kai mutumin kirki ne ka dinga ganin ai ba sai ka zo ka rabu da shi wata janiba fa kam khabariya adadun kathirun mutane da yawa min akhin da yawa dan uwa fi dini na addini qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun haqiqa mu'minai dan uwan juna ne da yawa za ka ga wani dan uwa saddadu nisbatu jaddihi nisbar babansa ko kakansa ta hana shi ya zo ya sallama shi wata jani ai nasab aba'il kiram nasabar iyayensa masu girma sai ya zo ya sallama shi wata jani la in fakharta bi aba'in zawi hasabin laƙar sadakta walakin bisa ma waladu idan kai ɗan uwa ka zama baka da komai sai alfahari da iyayenka ko da wani hadashi ne da danginka kai ɗan wane ne jikan wane ne kana ta alfahari laƙar sadakta kai gaskiya eh kai ɗan wane ne jikan wane ne walakin bisa ma waladu amma tur da abin da iyayen naka suka haifa tun da haka na kallon wannan ya zama maka hijabi totar da wannan haihuwa da suka yi maka wani malami yace arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wa abi wa jaddi abubuwa guda hudu su suke halakar da bawa ana ni in ba da ni ba abu ba zai yiwu ba ko in ba a sa ni ba ba zai yiwu ba ko in ba a nemi shawara ta ba zai yiwu ba ko kuma bar mu zuwa ido mu gani abin zai yiwu ba mu to wannan yana halakar da mutum wani hannu ko kuma ka ce mu ai sai da mu in ba mu ba zai yiwu ba bari mu zuba ido mu gani ba sa mu a ciki ba abin zai yiwu wannan abu na halakar da mutum wa abi ko kuma babana haba ni da babana yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza a ce kuma wasu na je na bi wani wajabi ko kakana ga yadda yake ga yadda yake su ne kaza su ne kaza su ne kaza wayannan abubuwa guda hudu su suke halakar da bawa wa kan min akhin da yawa dan uwa saddahu an al-ahmadiyya ta ta'alim ilmin da yawa wani karantar da ilimi da yake shi ne tsare shi gaban shiga tijaniya ilimin shar'i na shari'a kafa'i wanda yake ilmin kafaya kifaya ne lima ya rafi zalika saboda wai a wannan karantar wanda yake yana gani min sawabi da azabi a gani akwai lada mai yawa a ciki sau da haka menene sai ya je ya rabu da tijaniya wal ajr al jasimi lada mai yawa da ke cikin karantawa sai ga ayyawa da tuba sai ya je ya shiga wata tijaniya ba sara sai ga ya zama min sayruwati min ahli girrati yana daga ma'abocin wato girra shine yace min garrahu khada'ahu wannan abun sai ya yaudare shi cewa ai shi malami ne saboda haka me zai yi واطمعه بالباطل سي كويتر da shi banna izma warada min al-fadl fi al-ilmi da abin da kaje yazo na daga falala a ilimi inma huwa fi haqqi ulama'i ana magana ne a haƙƙin malamai al-amili na bihi masu aiki da ilimin da su ake qala ta'ala Allah yace inma ya khashallaha min ibadihi al-ulama'u malamai daga cikin bayan Allah sune suke jin tsoron Allah وعن الشافعي رضي الله عنه أنكر بقى إمام الشافعي الله يلدي شيء يتي ينبغي للعالم يا كما تقمالمي أن يتخذ هبيعة عمل فيما بينه وبين ربه يا كما تيركي wani aiki koyayye wanda yake yi tsakaninsa da ubangijinsa fa innal ilma shi fa ilimi da kake gani qalilul jadwa fa'idarsa kaɗan ce fil akhirati a lahira a nan ne in kai ilimi ka yi ilimi don ka san hukunce-hukunce ko da umarni da hani da aka yi in aka je lahira kuma ai magana hukunci kuma ya kare a yi abin da ka aikata shi za ka je ka da sakamakonsa kaga fa'idarsa ta tafi yawa anan wa an al-junayd radiyallahu anhu an karbo ga imam ta'ifat junayd Allah ya dade yace zahabat al-ibaratu fasarce fasarce sun tafi wa darat al-isharatu nuna nuna sun tashi wa lam yanfa'na ba abinda zai amfana amfane mu illa rukai'atin sai mu tashi mu yan raka'o'i fi juwaifi fi juwaifi latin a cikin cikin dukun yan daruruka wasu yan darare mu tashi mu yi raka'o'i shine abin da ya rage mana wa kam min alimin da yawa malami wa muta'allimin da mai neman ilimi shahadnahu da yawa muka gansu mu'ridan suna masu kau da kai an al'ahmadiyyati ba ruwansu da tijjaniya wa an gairi a ba ruwansu da sauran ɗariƙoɗin bayan Allah gairi a min ɗariƙi mashayi ba ruwansu da sauran ɗariƙoƙi na bayan Allah wata jidu sadrahu inda ma zakaraha inda ma inda zikirha da hudiƙan wato za ka samu a wato kirjinsa akwai kunci inda zikir har aka ambaci da rika sufaye daikan harajan sai ka samu kudam gashi malami ne amma ba ruwan shi da ɗariƙoƙin sufaye da za a yi masa magana ɗariƙoƙin sufaye sai ga yaron shi ya ɓaci kamar an nama ya sa'adu bai sama ya kamar ya tashi ma sama don ɓacin rai da rashi bai soji an ambaci su ɗariƙa sufaye za'iman wa yana za'an lamin akabar al'awaƙi tariƙa sufa tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke tsarewa an idrakil haƙa'iƙi gabar raska haƙiƙu wa fahimin daƙa'iƙi da fahimtar zurfafan abubuwa wa ma da miskino talaka shi bai kusan shi ne talaka talaka bai san annaha sababu gufrani zambihi ita tariƙa sufaye ita ce dalilin da yake sa ake gafarta zanubansa ba wata nuwiru qalbihi bai san ita ce dalilin da yake haskaka zuciyarsa ba wata ya sayi matsalabi ta hanyar sufa a yadda suke sauƙaƙa duk abin da yake nema wani ibn al-faridi radiyallahu anhu ibn al-faridi daga cikin amma daga cikin ahalul kashfi shi wa'annan baitoci yace wala takum mimman dayyashatuhu durusuhu bihaythu istaqallat aqluhu wastafazzati فثم وراء العقل علم يدق عن مدارك غاية الحقول السليمة yace wala taku ya kai dan uwa karka zama man dayyashadu durusuhu wanda karance karancansa suka suka tafiyar da hankalinsa da haisu staqallat aqluhu inda hankalinsa ya zama ya istiqlali ya yantu wastafazzati ya rudu karka bari ilminka ya ruɗe ka karka bari karance-karancenka ya tafiyar da tunaninka da hankalinka ba samma wara al'akal ilmin baka san cewa bayan hankali akwai wani ilimi ba ya dukko amma da rike gayatul hukuli salimati wanda wato yake kwankwasa yake kwankwasa wato mariskar matukar abin da hankula lafiyayyu suke riska ba wakana abu dawud tsayalisi abu dawud tsayalisi ya zama yi haddisu an shu'ubata yana ba da labarin wani malami shu'uba annahu kana yaqulu cewa shu'uba yana cewa al-iktharu min hadha al-hadisi yawaita wayannan hadisai zan tuntuka yasuddukum an zikrillahi yana hana ku gabarin ambatan Allah wa anis salati yana iya hana kuma yin sallah fahalantum muntahu shin ba ku a bari ba fa idza kana ikisaru min talabil hadisi idan yawaita neman zance ko hadisi bi hadhihi al mathabati ta wannan bangare inda hadain al imamain wajen wayannan shugabanni guda biyu ma'a ma fihi min al-fawaid al-ukhrawiyya tare da cewa akwai fa'idodi na lahira a ciki fa ma zannuka bi ghairihi to me kace zan kuma sauran ilman da ba ba na hadisin ba ba na na sauran ilmai ba na sallah da da sauransu fa ma zannuka bi ghairihi min muhdathatil ulumi me kace zato da sauran ilmai waɗanda suke fararru wa mubtadi'atiha da sauran ilmai wanda aka kago na bid'a wa qad dhukira an ambata talabul ilmi inda imam al-a'immah wa qala wato an fa an yi magana akan neman ilimi a wurin imam al-a'immah ta'ifa ya ya me matsayin neman ilimi fa qala sai imam al-ta'ifah yace inna talaba inna talabahu la hasanun neman ilimi abu ne mai kyau in sahat fihi niyyatu amma in niyya ta neman ilimin ta inganta kar ka je ka nemi ilimi don ka zo kai ta jayayya da mutane kar ka je ka nemi ilimi don ka zo kai ta kafarta mutane ka gani ko ilimin neman ilimin da ya zama an yi shi da niyya kyakkyawa walakin yace unzur ka duba ma za yalzamu ka min hina tasbihu in ka wayi gari wani abu ne ya wajaba akan ka ka aikata ilahi na tumsi har zuwa marice wani abu ya kamata ka yi wa min hina tumsi ilahi na tusbihu ka duba kuma in gama raita kuma har zuwa dare wani aiki ya kamata ka yi wala tu'athiru alaiha sha'atan shay'an kar ka zabi wani abu akan akan abin da ya kamata ka yi daga safe zuwa yamma daga yamma zuwa asuba ka zabi abu kar ka zabi wani abu da ya fi abin da za ka yi na kirki a cikin irin wannan lokaci wa fil uhudu wal mawasiq yace wa khiza lana al uhudu an riƙe alƙawra gare mu an nuqaddim al ishtigala bi riyadati nufusina mu gabatar da wato shagaltuwa da hore nafsin mu wa mujahadatiha da jihadin na nafsu ala al ishtigal shine mu shagala bi fawadil al ulumi da ilmai wanda suke mafifita wa furu'il ulumin nadira da far'o'in ilmai wanda suke wato wanda suke abin wato kalile kadan waya kamau ala man yakunu mudarrisan yana da muni a ce ga wanda yake mai karantawa au muftiyan ko mai ba da fatawa an ya haƙura fi balihi gairullahi azza wa jalla a ce wani Allah ya faɗo masa a cikin zuciya kai mai karantawa ko mufti min awwali salati ila akhiriha tun farkon sallah har ka gama a ce kana cikin yi wani abu ya faɗo maka ba Allah ba wannan yayi muni ya kai ma mai karantawa ko mufti ila fa inna shari'a lam yurakhis li ahadin mai shari'a bai rangwame daga kowa ba fil gaflati anillahi ga rabkanwa ga barin Allah fi salati a sallah illa inda al'ajizi sai in an gajiya an tsarika wa yadati wal mujahadati ta hanyar riyada da mujahada in an sai in an gajiya haka amma ba haka ba ba a rangwanta maka a ce kana sallah har ka gama Allah wato wani Allah ya faɗo maka a ce ka bari a wani Allah ya faɗo maka a cikin zuciya ba wa amma man qadara ala zalika to wanda ya ga yana da iko ya haka falyalzamhu yalzamci haka liyaslaha lil wuquf bayna yaday rabbi azza wa jalla dan wato ya zama ya gyara a tsayuwar da yi tsakaninsa da ubangijinsa man ta'ammala jami'al adabi shar'iyya irin ladaban da ake so kenan wanda ya lura da dukkan ladabai na shari'a wajadaha zai samu ladaban shari'a kullaha gabaki ɗaya wasilatan tsani ne ila an yasluha abdu bawa ya zama ya gyaru lil qubi dan tsayuwarsa baina lillahi tsakanin Allah la gairu wayan bagi lil abdi ya kamata gabawa an ya hadura ya kaurace wa kullaman tasahala duk wanda ya sakaci fil adab aladabi ma'a rabbih tare da ubangijinsa waƙala ya ce haza ja'izun tarkuhu wannan abu ne wanda ya halatta a bari aw ya juzu lil insani an yusalliya bila khushu'in koko ya halatta ga mutum yayi sallah ba khushu'i a ciki idza khashiya anna zalika yadurruhu fi dinihi idan mutum ya ji tsoron cewa haka sallah ba khushu'i zai cutar zai zama ya cutar da shi a cikin harkar addininsa wa alaihi bi mujalasa al-nuqshi to mutun ya zama ko da yaushe yana tare da ma yana zaune da ma abota tsoron Allah wa huldatihim ko da yaushe ya zama yana hulda da masu tsoron Allah fa bi zalika to in yana haka zama da su ko da yaushe yu'anu za a taimake shi bisa ga khushu'i a sallah insha Allah ta'ala in Allah ya so wa bil jumlati kai ce gabaki ɗaya dai wal wajibu ala al abdi abin da ya wajaba gabawa fi kamalar ibadati a cikin cikakkiyar ibada riyadatun nafsi yayi riyada ta nafsu dinsa ila haddin zuwa ga iyakar da yasirul huduru irin wannan huduri zai zama bayan da Allah ta'ala da yake yi tsakanin gaban Allah min saji ya tiha yana daga cikin ɗabi'o'in ta la tatakallabu lahu la la tatakallabu lahu la takallu la tatakall ko tatakallabu lahu kada ka kai takallufi ga haka a'a kai din kai riyada ta nafsinka to in Allah ya so ku kuma kana zaune da ma'abota ku shu'i din nan kana hulɗa da su to zaka samu zaka samu wannan abu aha la kama ya fa'alu ba'al al-maw ko al-mu al-mawsina ko al-muwaswasina ba kamar wanda wasu da ake sa musu waswasi suke ba ka gani ko fayr ka gani ko فيريد يحضره في صلاته في صلاته مع ربه سيغا يغا شينا نفي yana huluri a cikin sallarsa tare da ubangijinsa fala ya kadu ina so yayi huluri yana son yayi huluri a cikin sallarsa amma ba zai iya ba wa yathubu bil hawa'i bi yadihi yata wato ya zabura a cikin iska da hannunsa wa yadhaha ila sadrihi ya dora hannayen nasa wato bisa ga kirjinsa wala ya hasul lahu hulur duk da haka abin wannan abin da yi bai samu hulurun da ake so a cikin sallah ba wa zalika li annahu yuridu an yaquya wai abin da yasa yi haka yana so ya nadi dariqan riyada hanyar nan ta riyada ga baki daya fi lamhatin a cikin mafi gaugawa daga tubtawa ido min gair dariqin ba tare da ya ba hanyar ba wa zalika la yasihhu wannan ko bai inganta ba fa'alam zalika ka san haka wa amal alaihi ka aiki bisa ga wannan abu da muka faɗa wallahu ya tawallahu dana Allah ya jibanci shiryen mu wa fi ma ya za cikin rimahu ya ce kana sayyidi abdul qadir al-jilani sayyidi abdul qadir al-jilani radiyallahu anhu Allah ya dade shi ya zama ya kure na cewa awlan nasu bil maqti wanda yafi kowa cancanta da azabar Allah alimun fajirun malami fajiri kasirul jidali mai yawan musu da jayayya la yara gaira za'amihi shi in ba wani abu in ba abin da ya gani ba shi abin da ya gani shine daidai wada awi hammihi baya ganin komai in ba abin da himmas da awar da himmas take take kai ba in ta kallama in yi magana jara zai zai ja zalunci wa in sakata in kuma ya shiru hara zai gigice وكان رضي الله عنه يقول شفت جان الله يبدل شيء هذا من الجواء من علامات أهل القرد يا لك علامة جواء وانا أنقول شيء عن حضرة الله تعالى لك حرر الله ألا تلين جلودهم كفاتهم وإن لسئلهم فقدنا فاتهم سباسا ينتوشي وقلوبهم لذكاتهم إلى ذكر الله ذو أمة الله wa zakaru wa aka gani ko su ala su wato ba ruwansu da wani ambatan Allah su da an fara ambatan Allah sai zuciyarsu ta kauce to babu wannan daga cikin alama mai irin wannan wanda aka kore ne daga halar Allah baya so ya je zikirin Allah da ya ji zikirin Allah ran sa bace yake wa zakaru sun ambaci wahidan min ulama ya asrihi wani daga cikin malaman zamanin sa wa asnau alaihi sun masa kirari na alkhairi shi wannan malami faqala sai shi Allah ya dade shi yace da una min zikri ahli dari kai ku rubuta mun ku dane mana magana mutanen da Allah ya kora daga rahamansa malami ne na wannan zamanin mutane suna ta masa suna ta yaban suna ta yaban sa malami ne kurum bai ratai da bayan Allah ba yace da'una min zikri ahli dari ku dane mana magana wanda Allah ya kora daga halararsa faƙalu sai suka ce da shi kai fa ya sayidi yaya wanda za a faɗa haka cewa Allah ya kore shi daga halararsa wa min ulama al-islamiyya daga cikin malaman musulunci faƙala sai shehu ya ce laisa lahu min al-ilmi ai ilmin nasa ba wani ilimi yake da shi ba illal ismu sunan ilimin yake da shi faƙalu sai suka sake cewa kai ba yaya sunan ilimin yake da shi faƙala sai shehu ya ce hal ra'aytum muhibban lillahi azza wa jalla kun taɓa ganin wanda yake shi masoyin Allah ne ya tsula alaihi takararu ismin hamubihi amma yawan ambatan wanda yake so shine Allah yana mai nauyi a harshe bai iyawa wa yadhiqu sadruhu kuma ana ambatan Allah sai jiran sana baci a gani ko idza umira bi zalika an ka ce ai zikiri sai ga ransa na baci faqalu la sai suka ce da shehu jani a a ba mu taba gani ba faƙala sai ce la a shuku alal wahid minhum an yi ƙala lahu kuturar da saka ba zan matsa wani daga cikinsu ba in ce ka bar wannan karantawar da ka da kake yi fi nahawi wal lugati aw fi hadhihi al masail ko ka daina karantawa a du'an mas'aloli na ilimi allati la ta'rifu laha dalilan min al kitab was sunnah wanda baka san hujjarsu a cikin alqur'ani ko hadisi ba وتعالى كذون نذكر الله عز وجل ساعة أمبت الله أو أداء وقد قال تعالى الله يتي أنا جليس من ذكرني ni abokin zaman wanda ya ambace ni duk mai ambato na ni abokin zaman sa ne fa kullu man ya man lam yaqdir ala min jalasati ala allah to kaga da zaka ga masa haka ai ba zai yadda ba duk karbu da wannan ka zo awa ɗaya mu yi zikiri sai ce ba zai yi ba saboda haka dukkan kuwa wanda bai da iko ya zauna tare da Allah ai kaga makarudun an hadarata yi shine wanda Allah ya kora daga halararsa fa qalu sai suka ce da shi ya sayyidi ya shugabana ishtigaluhum bil khairi to ai shagalar da suke da al khairi hayrun ala kulli halin ai al khairi ne bisa ga kowane hali wannan karantar da suke ai abu ne mai al khairi ala sai shi ya ce sahihun eh haka ne abin da suke na al khairi ne walakin kalamuna fi ahli hadratillahi azza wa jalla amma maganar mu muna magana ne a ma'abuta halara Allah la fi hadarati ahkamihi ba wanda suke yawo a cikin halara hukunce hukuncen sa ba la dai kai kaza kar ayi kaza wa farqun bayyinun akwai ko bambanci bayyananne mashhudu za man mashhuduhu zatuhu akwai bambanci tsakanin wanda shi abin da yake mashahada zatin Allah akwai bambanci tsakanin wanda shi mashahada sa zatin Allah ne wa baina man mashhudu asma'u wa sifatu da wanda shi mushahadar sa sunayen Allah ne da sabobin Allah akwai bambanci shi wancan a cikin sabobin Allah da sunayen Allah mushahadar sa take shi ko wannan sufi mushahadar sa a cikin zatin Allah take akwai bambanci fa inna hadahum ɗayansu ya mutu zai mutu wa huwa ma ahsabil ahkami zai zama tare da ma'abota hukunce hukunce su ne malamai min al-khalqi daga cikin halitta la yashhadu al-haqq ba zai ga gaskiya ba illa inda mautihi ko kuma ba zai ga Allah ba ba zai shuhudin ubangiji ba sai in ya zo mutuwa bi khilafi amma zabanin man yashtagil bi ismi zati wanda kullum shi shagaltarsa da sunan zatin Allah ne fa la yazalu yazkuru baya gushewa yana ambaton Allah hatta ya tami a bisahibul ismi har sai ya haɗa mai wannan suna izil ismu dan suna la yufariqul musamma baya rabuwa da wanda aka ambata da suna bihi lafil ahkam zabanin hukunce hukunce kuwa wa qad talaba fahrur razi wato fahrur razi malam fahrur razi ya nemi at-tariqa ila Allah ta'ala hanya zuwa ga Allah فقال له الشيخ نجم الدين البكري يتي لا تطيق مفارقة سنمك أي أبن ليسا بذاك إيربوا لغنكنك الذي هو علمك علمك شيني غنكنك بذاك إيربوا لشيبا فار الرازي فقال له يا سيدي سيتي لشي يا شوغبانا لا بد إن شاء الله وشن الله يرزن إيربوا لغنك علمنا لكتتا شيني غنكنا أها fa'adakalahu shehu alhalwata sai shehu ya ɗauke shi shehu najimuddin al-bakar ya sa shi a halwa wasa labahu jami'a ma ma'ahu ne min ilimi ya yi masa salbin duk abin da ya sani na ilimi fasaha til halwata yana cikin halwan nan sai aka ji ya fasa ihu bi ala sautihi da murya babba yake cewa la adiku la adiku la adiku bazan iya ba bazan iya ba bazan iya ba a fito da ni daga ɗakin halwa fa akhrajahu sai shi wani jama'a dini da bakari ya fito da shi wa ƙala sai ya ce a adaba ne su da kuka wa adama ne fa haƙiƙa gaskiyar ka ta bayyane rashin munafincinka ya ba ni mamaki walakin an tasirta min ma'arifina amma kai yanzu ka san abun ilimin da muke da shi yanzu kaga ba za ka kaga cewa har ba za ka iya ba fa alam zalika yace ka san wannan wa anta a'lam bi niyyatika ka je kai ne mafi sani da niyyarka inta wa fihi ya zo a cikin wannan littafi wa garkana abul hasan ash-shazali radiyallahu anhu yaqulu abul hasan ash-shazali Allah ya dade shi ya zama yana cewa laysa al-kamil min ar-rijali man yuwasilu kulla yawmin alfan min al-awami wanda yake sadar da bayan Allah dubu daga cikin ammawa ba shi ne kamili ba wa inna min kamilu wanda su ba suke cewa kamili man yi wasilu faqihan kathiral jidali fi mi'ati amin wanda yake sadar da faqihi mai yawan jidali a shekara ɗari ya wasar da mutum ɗaya saboda sai ya tabbuge bugen ilimin sadu'a ya kawo wannan ya kara ya kawo wannan ya kara ya kawo wannan ya kara ya ta fama da shi kafin kafin ya gano gaskiya abin da take yake to wannan shine shine kamili wanda zai wasalar da faqihi daya a cikin shekara ɗari amma wanda yake zai wasalar da ammawa dubu a kowace rana bai kai wannan ba wallahu ta'ala alam Allah shine masani wa hakan رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وفاتحه الاسلام الفاتحه الحمد لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ما أغلق وأنا خاتم لما سبق ياسر الحق السلام على المرسلين الحمد لله